أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul hudud za mu sa shafi na saba'in da hudu عن بشر بن منصور قال آه الأموات يزورون الحج عن بشر بن منصور قال لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبال ويشهد الصلاة على الجنائز جنائز فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم مسيئكم وقبل حسناتكم لا يزيد على هؤلاء الكلمات قال فأمسيت ذات ليلة وسربت إلى أهلي ولم آت المقابر فعدؤوا كما كنت أدعو قال فبينما أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني فقلت من أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهل المقابر قلت ما حدثكم قالوا إنك دعوتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك قلت وما هي قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها قال قلت فإني أعود لذلك قال فما تركتها بعد وعن رشدين بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيب أن سليم بن أمير مر على مقبرة وهو حاكم قد جلبه البول فقال له بعض أصحابه لو نزلت إلى هذه المقابر فبرت في بعض حفر حفرها فبكى ثم قال سبحان الله والله إني لأستحي من الأموات كما أستحي من الأحياء ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه وأبلغ من ذلك وأبلغ وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه قال عبد الله بن المبارك حدثني ثور بن يزيد عن إبراهيم عن أبي أيوب قال تؤرد أعمال الأحياء على الموتى فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم ارجع به وذكر بن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال حدثني محمد أخي قال دخل أباد بن أباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال عزني قال بما أعزك أسلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء تؤرد على أقاربهم الموتى فاذكر ماذا يؤرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك فبكى إبراهيم حتى دلت لهيته وقال ابن أبي دنيا وحدثني محمد بن حسين حدثني خالد بن عمر الأموي حدثنا صدقة بن سلمان الجعفري قال كان لي شرة سمجة فمات أبي فألبت وندمت على ما فررت قال ثم زللت أيما زل فرأيت أبي في المنام فقال أي بنية ما كان أشد فرهي بك أأمالك تؤرد علينا فتشبهها بأمال الصالحين فلما كان هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا فلا تخزني في من حولي من الأموات قال فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السهر فكان جارا لي لي في الكوفة أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حول يا مصلح الصالحين ويا هادي المذلين ويا أرحم الراحمين وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول اللهم إني أعوذ بك من أمر أخذ به أخذ به عند عبد الله بن رواحة كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله نعم mamata mamata suna ziyarar waɗanda suke da rai a cikin bacci an samu daga bishir ɗan masu yake cewa lokacin da aka yi annoba akwai wani mutum akwai wata makabarta da ake kiranta makabartar divan kullum da yake ana yawan zuwa birnin mutane kullum zai tafi gida wato in aka yi sallar jana'iza sai ya tsaya akan makabartar sai ya addu'a yana wa makabartar addu'a abin da yake cewa kuwa shine Allah madaukakin sarki ya yaye muku wato kadaicin da kuke ciki Allah madaukakin sarki ya ji kan bakuntan ku Allah madaukakin sarki ya yafe muku zunuban ku Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan ku masu kyau waɗannan kalmomin kawai ke nanatawa kulle ya tsaya bakin makabarta sai yana na ta waɗannan kalmomi wata rana yana sauri sai bai tsaya ba sai ya tafi ya wuce bai tsaya ba ya musu addu'a ya je ya kwanta yana bacci kawai sai ga jama'a sun taso a kai shi a'a yace ko kuma su waye me ya faru me kuke bukata suka ce mu ne mutanen da muke kwanta a makabartar nan yace menene kuke bukata yace kullun ka saba kana mana kyauta kana mana kyauta muna jin dadi kamun ka wuce ka tafi wajen iyalanka yace wace kyauta nake muku suka ce addu'o'in da kake mana addu'o'in da kake mana kullun wato yana faranta mana raimu da muke kwance a wannan makabarta shine sai yace to in Allah ya yarda ko zan ringa muku kullum ba zan daina ba yace daga nan bai saki dainawa ba sana samu daga Rashid dan Ka'ab daga wani daga wani bawon Allah daga Yazid dan Abi Habib cewa Sulaim dan Umair ya wuce wata makabarta yana jin fitsari yana jin fitsari shine sai aka ce a to ga irin kangon makabarta kaɗan shiga daga ciki mana kai fitsari sai ya ce a cikin makabarta kawai sai ya fashe da shi da kuka yake ga masu gaya masa yake subhanallah yace ai na rantsa muku da Allah ina jin kunyan waɗanda suke kwance a wajen ina jin kunyan waɗanda suke kwance a wajen kamar yadda nake jin kunyan ku ku da kuke raye yace shine malai yace to da ba dan wato mawata tana jin abin da ake ciki ba da bai ji wannan kunya ba to kun san wannan ya faru da nana Aisha radiyallahu anha lokacin da aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ɗakinta ci gaba ta yi da rayuwarta yadda take mata a cikin ɗakinta kuma a ɗakinta tana harkarta yadda dai mace na cikin ɗakinta da aka zo aka binne mahaifinta sayyidina abubakar tana nan normal amma ran da aka kawo sayyidina umar bata sake zama ba hijabi ba a cikin ɗakinta wannan shekaru da ta kwashe wajen shekara tamanin da hudu haka ta yi su saboda me aka tambaye ta yaya haka ta ce aiko aiko sun da can daga mijina sai babana yanzu kuma an samu ƙari wato sai na umar muharramin ta ya ce to mafi abin da ya fi ma fiye da wannan shine cewa shi mamaci mamaci yana sanin ayyukan masu rai daga cikin ƴan uwansa da na kusa da shi abdullahi dan mubarak yake cewa wato sauri dan yazid ya bani labari daga ibrahim dan abi ayyu yace duk ayyukan mama masu rai ana bujirawa mamata su idan suka ga ayyuka masu kyau sai su yi murna su yi farin ciki idan kuma suka ga ayyuka marasa kyau sai sai musu addu'a su ce Allah ka sa su daina sannan ibn abi dunya ya ambata daga ahmad dan abi hawari yake cewa muhammad dan uwana ya bani labari cewa ubba dan ubad ya shiga wajen ibrahim dan salih al-falastin yake ce masa ka yi mun wa'azi yace da me zan ma wa'azi Allah ya kyara al'amarinka yace to abin da zan iya ga ma shine labari ya iske mu cewa a wato masu rai ana ana ana ana bujirar da ayyukansu kan mamatansu yace da haka kaga sai ka kula da ka ringa aiki mai kyau don ka a ringa gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin kamar ta kyau to ka dage kana aiki mai kyau wannan sai sa shi kuka har hawaye ya duka gemunsa sannan ibn abdul harwaye yake cewa muhammad dan hussein ya bani labari cewa khalid dan umar al-amawi ya gaya masa daga sadakat dan suleiman al-ja'fari yake cewa wato shi din ya kasance yana ayyuka marasa kyau babansa sai ya rasu yace sai yayi nadama ya akan abin da yayi yace bayan ya rasu da kwana biyu sai kuma ya dawo ya kama wasu ayyuka marasa kyau yace kawai sai mafarki da babansa yana ce masa ya kai dana da ta muna farin ciki da irin ayyukan da kake yi kullum aka gwada mana ayyukan da kake muna murna daga baya ayyuka masu kyau na mutanen kirki amma sai kawai daga baya sai kuma ga ayyuka da Allah kada ka ringa kunyata ni a wajen waɗanda muke kwance da su wato a ringa ganin ayyukan ɗana marasa kyau ana kawo yace daga na ji wannan shikenan yace ya canza ya dawo yana addu'a kullum yace ina ji shi yana addu'a kullum da safe da yake makocina ne a kufa yana ce Allah ina roƙonka jaruwa kan na take komawa irin wannan aiki mara kyau ya kai mai gyara wato na kwarai wurin shiryar da batattu ya arhamar rahimi ne yana ta wannan addu'a shi ne mala yake to wannan babi ne wanda yake an samu yawa daga cikin sahabbai da kwatankwacin irin waɗannan abubuwa kuma wasu daga cikin mutanen madina ɗan uwan abdullahi ɗan rawaha wanda yake cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga taɗewa wato kada a ringa kaiwa abdullahi ɗan rawaha rahoton aiki na marasa kyau wato Allah ka tsare ni da aiki mara kyau don ka a ringa gaya masa yace da haka wannan kuma ya faru ne bayan shi abdullahi ɗan rawaha ya yi shahada to mu dan gada sanin ko wa yakfi fi fi hadhihi tasmiyat al-musallam alaihim za'iran walaula annahum yash'uruna به لما صح تسميته زائرا تسميته زائرا فإن المزور إن لم يعلم زيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم وكذلك السلام عليهم أيضا فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاهقون يرحم الله المتقدمين منا ومن ومنكم والمتأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية رواه البخاري ومسلم وهذا السلام والخطاب والنداء موجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن لم يسمع المسلم الرد وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وضبطوه على ذلك قال يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن عباس خرج في زنادة في يوم وعليه ثياب خفاف فانتهى إلى قبر قال فصليت ركعتين ثم شكعت عليه فوالله إن قلبي ليقظان إذ سمعت صوتا من القبر إليك عني لا تؤذني فإنكم قوم تآملون ولا تعلمون ونحن قوم نعلم ولا نعمل ولأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذا فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته mala yace duk abin da yake gwada mana cewa mamata suna jin abin da masu rai suke yi yace yana daga ciki sallama da aka ce mu ringa yi a cikin kabari kun ga aka ce yadda muke yin sallama aka cewa an je ziyarar kabari ko in ka ji duk inda aka je ziyara to wanda aka je ya san wanda ya zo kalmar ma ziyara da ake cewa ziyara in ka je wajen ziyarar mutum in bai san ka zo ba ai baka zai ziyara ba na to da ka ji kalmar ziyara to mutumin da ka zo wajen shi ya san cewa ka zo yace da ba ka ji da ma kalmar ziyara bai tabbata a ringa kiranta ba saboda duk wanda aka ziyarce shi lalle zai san cewa an ziyarce shi wannan kuma shine abin da za a gane daga kalmar ziyara hakan nan sallamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ya koyar da al'ummarsa idan suka je makabarta cewa su ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abotan gida mu'minai da musulmai sai mu ma in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba muna tafi za mu haɗu da ku Allah ya ji kan waɗanda suka gabace mu a cikin ku da da kuma waɗanda suke ba su taho ba muna roƙon Allah da mu da ku Allah ya mana rangwame wannan hadisi ne na Imam Bukhari yace irin wannan sallama da wannan magana da wannan kira duka wanda ake wa yana ji yana ganewa kuma yana maidawa sai dai shi wanda ake yake sallaman baya jin mai dawo shine kai da kai sallaman ba za ka ji mai dawo ba sannan idan mutum ya zo ya addu'a kusa da su suna sanin sa suna san yayi addu'a na'am shi yasa Yazid dan Harun yake cewa Suleiman Tami ya ba mu labari daga Usman Nahadi ka Ibn Abbas rana ya fita wajen wata jana'iza yana sanye da wata tufafi wato mara kauri sai ya je gindin wani kabari a gefen kabarin sai ya yi sallah raka a biyu ya ce sai kuma ya zo gudun kabarin sai ya jingina ya ce da ya jingina a jikin kabarin ya ce wallahi zuciyata tana farke amma bacci ya ɗauke ni sai na ji ana mun magana daga cikin kabarin ana cewa don Allah mai kabarin yana cewa kada ka cutar da ni a to jinginan da ya a jikin kabarin kada ka cutar da ni ga Allah ka tashi yace saboda ku mutane ne kuna aiki amma ba ku sani mu kuma mutane ne da muke sani amma ba ma iya aiki yace wannan raka'a biyu da kai samu kai ya da ni zan samu ne raka'a biyu da kaza da kaza ya fi mu haka yace kenan ya san cewa ma ya jingina a jikin kabarin sa sannan ya san cewa ya yi waɗannan salloli guda biyu da yayi Allahu a'lam نعم نعم magana hoto na'am na na'am na'am ya ba matsala akwai matsala ma akwai matsala ai ka ga daman kuskure ne duk sai da wani abu mai hoto zai ta ba ka kai shi ba har harkawa da ake akwai wata har sallah za ka ga sun zo da riga mai hoto ai ba kyau Eh. za su gaje hotunan za su ga hotunan eh to an rarrabe to magana hoto gaskiyar magana yanzu ta zama wata irin larura kusan duk ayyukan mu'amalar mutane akwai hoto zan man gobe a gora na ga su nan ga su nan ga su nan ga su nan ga su nan sai dai mutum ya ta kokarin abin da zai na ga sabulun wanka ga su nan ba iyaka wani ma ba har kai baka matan da hoton ba dan baka lura da shi dan ba shine a gaban ka ba misali zaka kuma abubuwa ne ba wai yana nufin wai daidai bane duk kuskure ne ko ba daidai bane kuma Allah baya so dan ka san wannan shi yasa ake cewa rayuwar mu sai dai mu kai istighfari muna cikin hatsari masu yawa eh sai dai da yake ramar Allah kuma tana da faɗi Allah ya mana ita
Malam wajen jirgin yana har
eh idan dujal ya bayyana har mamata suna samun suna na dujal tabbas suna samu sai dai Allah madaukakin sarki yana tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada magani ya bada karatu wanda idan mutum ya tsare insha Allah ko yana da nema ba zai mar komai ba bare ba shine awa'il suratul kahfi a wata riwaya kuma awakhir suratul kahfi farkon suratul kahfi da ƙarshen suratul kahfi eh da ka tabbas fitina ne ai wa abin da yake yi ya zama fitina shine abin da yake yi su dabarin da yake je makabarta ya ce wani makabartar su fito in wanda ya yi musu ciya bai da shi ne Allah ba sai ya ce to babanka yana ina ka ce yana afo ce zo sai ji da kai afo ce kai baban wani fito sai ka ga ya fito to a kaga in ba sai aka ce ba na shi wannan din sai ya halaka ai halaka mutane ke yanzu yanzu zai mai da mutane kafirai daman gari gari kibi yana kafirtar da mutane saboda ƙarshen wanda za su zama a tashin kiyama da su duk arna ne Allah ya tsare maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun da Allah ya halicci annabi Adam har ƙarshen duniya babu fitina irin duniya ke babu wata fitina shi yasa yace babu wani annabi face ya ja yawa mutanen sa gargadi dangane da dujjal sai ce ni zan gaya muku abinda babu wani annabi da ya gaya mutanen ya ce shi ne ido ɗaya ne ya ce ubangiji kuma ga ido ɗaya ba zai zo da ido ɗaya shi ne wannan one eye da kaga ana ta yi yanzu na a jikin dala a jikin waye duka ai shirin dujan ne ai har a jikin suga alamar vitamin a eh shi ne hada alamar security na saudiya na duka sun duk suna ciki dai wani ai akwai yan club din dubai suna nan a duniya duk wani abu nashi suna nan ana masa shiri abin nan in ya fito wato za a yi ta tafiya to wanda zai ce sama ta zubo da ruwa ta zubo ya ce ya isa ta tsaya ya ebi masara ya zuba a ƙasa ya ce ta tsoro a lokacin ta tsoro irin yadda kake gani a katin ya kira mutum ya bubbuge shi ya kashe shi ya ce tashi ya tashi ta kaga musiba ta ba kuma duk abin da yake so shi ne a zama kafirai a yadda shi ne Allah mutum na zama kuma idan kuma ya yadda ga mutane da yadda muke da san kuɗi yanzu idan ya zo garinku kuka yarda da shi za ku samu kuɗi dala idan ya zo garin ku ka iya da yanzu za ku talauci dabbobin ku duk sun mutu ta ta ga kai gyara Allah ka ga ya zo da ko ya je Kano na na ka ga ni ai shine hmm? abin ba ba kyau eh na ci da dai da ce eh ba yanzu ba amma na manta me ma eh na ci da insha Allah mutumin da ake bin sa wasu ba su suka ya ce ya yi ta ƙoƙari ya ci tuno ya kasa wani mataki zai ɗauka sai yi matakin wato kaiwa inda babu kokonto misali ya san cewa duk yadda aka yi bashin da ake bin shi bai wuce dubu goma ba misali ya tabbatar da wannan to to sai ya biya dubu goma sha biyar Ka gane? na eh shi kan biya ya danganta idan mutumin na nan shi za a ba idan iyalansa na nan su za a ba idan babu daman baitul mali ake kaiwa babu kuma sadaka ake da shi
wato wannan yana sa mutum yana ɗan kokonto saboda kasancewar mutum an ce mutum da zarar in dai mutum ya mutu da ba da haƙƙin wani Allah mutum ai bashi Allah Allah ya raba mu da shi Allah karka samu mutu da bashi ne kana shauki kana ta abin yana yi ma da zuciya cewa to wannan kakayen ma ai rahama ce har in yana damun kamar rahama ce ai ina nufin ai yanzu akwai wannan shi na Allah ya yi sai yake nema ina nufin shi ba ruwan shi kawai ya ci ne kawai sai dai an je lahira a hadu ne to wannan damu ma ai wata wata rahama ce
ko kuma wanda suke amfani da damar shi a su ma suna ji
to ai ba dangan ai to za a warware za ka ga warwarewa ku kamar satar da kamar ɗaukar takalmi ne a haramin maka ai mutum ya zo da takalma a satar da ake shi ma wasu ya sake na wani amma sata kai ma barawo eh ba da jinjin nan wani ya ɗauke ma takalmi ka kuma ka ɗau na wani ka san ba naka ba ne a mutum malam yana dogara da shi ai wannan ko ma bai ɗauka ba za shi na ce wannan dogaran kuskure ne saboda baka da tabbas ko wanda ka dauna shi shi kuma baya cikin harami zai zo ya nemi sun takalminsa dan wani zaka ga yana ko yana dan wayansa inda zai iya boyewa ya fito ya ga kayansa to dan an sace naka ba dalili bane da zaka sace na wani da aka barawo ya ma sata kai ma ka zama barawo shine ka Dora an tattara su za a ji azubar ba damar ba dama ko da za a je a zubar ba ruwanka ka dadda ka je ka sai wani kawai ka sa wani kawai ka huta Eh, shi maka duk wani abu na na na na, na damuwa ka dan adam ya sa kai ina ji shekarun jiya muke karatu a national mosque dangane da masu sanya irami suna zuwa dawafi eh cewa ba kyau yaudara ne mutum kasan sun hana in dai ka je kai dawafin umra to sai dai in kana son dawafi kai a kaba to wasu sai su dinga sake maimaita ihrami dan kawai su je su yi dawafi wani hajjar girin wanda yake sa na sai wani zai sa ya ramu sai sa ɗan ya girin wanda yake kawai ka gani to ba kyau yaudara ce kuma bai dace ba da musulmi kuma ka yi yaudara a maka to bai rage ma a ingila ne kuma za ka zama ba ka yaudara so babu ba kyau wani magana har da limamin eh, shek ah, galibi mun kai- muka yi limamin billahi shi shi cewa ma ya mu ya ce ai duk wanda ka gaya wannan haka zai mutu yana yaudara wallahi magana ba su da kawai ka tsaya ka yi ai ko ka yi niyan dawabu ma ba a barka ba Allah zai baka lada ina nufin shi ya abin musulunci yana da sauƙi ta da niyya mai kyau magana ta kare saboda idan aka shiga yaudaran ai duk komai kwabewa zai yi ai. in kowa ya ja haka ai abin ba zai yi ba hatta kokarin da su ma'aikatan saudiya suke ya kamata a ringa taya su na bai kamata a ringa kwaye musu baya ba saboda duk yadda kake tunani kai tunanin kawai naka kake yi kai ka samu sauki shi ke nin tunaninka su kuma suna tunanin yadda kowa zai samu sauki shi ne bambanci kai kawai ka zo kana tunanin an baka wahala an ce ka zagaya ina nufin kai kawai abin da ke cikin zuciyar ka kenan su kuma ba su yi bane tunanin al'umma suke gaba daya da aka yawa to kuma da mutum dubu su sha wahala da kai dai ka sha wahala kai in an ce ma wanne ya fi ka gara kai ka sha kuma ma wata wahala a cikin aikin lada ka ga babu Allahu ala yayya wannan yana ba da eh ya yi ya eh ba kawai sai kai ya sake akwai wasu abubuwa a yin mutum ya yi sai gyara eh sai gyara kawai in kana da niyya mai kyau abinda Allah zai baka na dawafin duk zai baka in ka mutu sai ka hau sama sun ka yi sai sun ka ga za ka samu dama addu'a ma sosai don ka na ma ba ka wuya na samun ma ka gani to ya ya koyi a yi ta sallah Mm, a yi ta sallah duk abin da ya samu kwanta kullaha masalatu din nan aya ce mai faɗi abin da ya samu sai a yi haka limaniyar mutane shi kenan in ka je ka yi za a yi shi kenan abin da ya samu a yi ya fi sauki in ba haka ba sai ya zama an abin nan suna sa suna sa tab tab su ɗauɗaurewar hanya kar a wuce kaga duk a yi biyayya a tsaya a yi aikin yafi wata rana a gaban bin ladadin na muna zaune sun sassa wannan da azumi kawai sai ya faki abin kawai sai ya tsinka wallahi ashe wani sai na san sanda na gani shi ya shiga ya je ya zauna sai ya taso ya zo har kan shi ya kira wasu 'yan sanda ce a tafi da shi haka ɗauke shi wani ya tashi a kusa da mu yake duk mafi yawa mu 'yan najeriya ne har yana cewa jama'a kuna gani za a tafi da ɗan uwanku an na ce masa ah to ba ɗan uwanmu ba ne suka kama shi su ba da suka kama su ba ɗan uwanmu ba ne irin kamar wani najeriya wai jama'a za su yi a tafi tashi mai zanga-zanga cewa ko muna gani abin da ya yi kuma wajen in ba hakan ba kwabewa ne wani momo ce dan momo da za a harami za a kai shi kamar shi a yi muna nan kuma ya dawo da aka bada ya sa wuta me yasa ya sa ba dai don tsafi ba ok don kona ciyawa ta ai ba a kona ciyawan makabarta inna ma ana nomewa ne ya hukunci jami'a Allah ya sauki a kwarar da gaske sallallahu alaihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم